والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هادي إلا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلوب الأقرابي فريد داري البلاقي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلفت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المهجر ولتألفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم لا أدف وأسأل كل دفاع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما na ɗari da goma sha shida a cikin raimahu da littafin shau marul futi ta gama da hulawa fadali wa rahmati muna magana akan riwayoyi daban-daban na umarni wanda manzala ya umarni da a bayyana zikiri da kuma natijan da ke cikin zikirin da abubuwan da ya kamata mutum ya lizinta a kansa wato tamasuke da shi mun karanta waƙen da ya faru kan sai na babakar siddiq wai shi ba daga murya sai na umaru shi kuma yana daga murya sai sayyidina umaru ya yi magana wa manzala ya yi magana wa sayyidina umaru akan ɗaga muryarsa abin sai kai wajen sayyidina rasulullah manzala sai ce abubakar me yasa kake yin haka sai shi ai ya san wanda yake mu'amala da shi yana jinsa innahu yunaji rabba wa huwa yasma'uhu to umaru kai ko me yasa kake yin haka yace ina daga muryata ne a lokacin sallata saboda in tada masu gengedi in kori shaidan kuma na neman yardan Allah ciki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shikenan. Sai hori sayyidina Abubakar ya daga muryarsa ya fi na da amma bai ce sayyidina Umaru sai bai ce wa sayyidina Umaru kai ƙasa da muryarka ba. to wannan a kansa ne shi ne kalman afdalu zikiri mafificin zikiri sai nuna daga muryan ya fi haffadalwa kwantarwa amma nan malamin sai ce ta'ammal ka lura rahimakallahu ta'ala Allah ya maka rahama kaifa istadalla ba'du jahala ya waɗansu shashin jahilai suka kafa dalili bi qauli ta'ala wala tajhar bis salatika wala tahfid biha sai suka fasaranta shi alal man'i sai suka ce ai an hana bayyana zikiri ne ina ganin ai izala izala ma wannan yana daga ciki ko? ke nesa suka yi haka Allah bai faɗi haka ba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba sai zamo ya saba ai wala ta jihar bi salatika wala ta hafid biha wabtagi bayan zalika sabila ai manzala sallallahu alaihi wasallama abinda ya umarci sayyidina umaru da ya faɗa masa ya ce yana yi ne don ya hana masu gyangyaɗi yana ɗaga muryarsa ne saboda ya hana masu gyangyaɗi kuma yana yi ne don ya kori shaɗan yana yi ne kuma don yardan ubangiji neman yardan ubangiji shi kuma sai na umaru sai ce ai shi yana yi ne don ya san yana ba ɗaga murya saboda manzala Ubangiji yana jin shi ba sai ya daga murya ba. Sai manzo Allah ce ya daga, kaga ya daga aka umarce shi. Amma can sai na wurin bai ce yi ƙasa da muryarsa ba. An ɗauki nashin kenan kaga an mai da shi kaga wabtagi bai na zalika sabila. Kenan daga murya a zikiri jaizi ne in karatun ya kai yadda ake neman a gane ya kamata a gane da haka Allah taimake mu wa halafa hadha al-imam alladhi ishtara ilmuhu wa wilayatuhu wa ma'rifatu billahi ta'ala ya saba wa wannan shugaba alladhi ishtara ishtahara ilmuhu wawulatu ma'rifatu billahi ta'ala wa umumun naf'i bihi da gamewan amfani da shi wa bin mu'allafati da littattafan salibadillahi ga bayan Allah fi jamil biladul islam cikin dukkan sauran garin musulmai ma wala qaba zalika bi tajiddin bi ra'ayillahi shine aka masalakabi da tajiddin ibnu ata'illahi al-iskandari na ma kaula rabbil alamin tare da faɗin ubangiji wabtagi baina zalika sabila ya ruddu fahamuhu saqim shi in abin da ya kawo ya ruddu fahamuhu saqim wato fahimtar sa anan ya dauki na wajen bangaren sayyidina umaru ne kaga ga wulayansa ga iliminsa ga komi da kominsa amma shi abin da ya fahimta na sayidina ababakar din ya fi sai aka ce a shi ne shawmar futi ya ce duk iliminsa da komi da komi da komi wannan ya fi hukuncin ya fi hukuncinsa izla sabila babu wani hanya yaftagi bainal jahri wanda zai bukata wajen bayyana o mahafatahu da tsoronsa illal jahar dirribki sai dai a bayyana amma dirribki Allah ya ta'attala jahar jahiru saboda kar mutum ya ɓata bayyanawa mai bayyana bigayar rafikin ba tare da tausasawa ba fai hasil lahula muradu don ya in haka ya faru to zai zamo masa rashin lafiya na ta'awiqihi an zikirin wajen rashin riskan wani abin da zai samu aka zikirin wagari kama shati ثم قال رضي الله تعالى عنه وين بجي لي ذاكر يا كماتا mai zikiri idza kana wahdahu in shi kadai ne in kana min al-khassati ba a cikin ammawa ba in kana min al-khassati an ya hafaba sautahu bizikri yi ƙasa da muryarsa wajen zikiri wa in kana min al-ammati amma in a cikin gama gari ne an ya jahara bihi ya bayyana aji ya bayyana aji wayan kana zakiruna jama'atan in masu zikirin jama'a ne fal'aula fi haƙihim abin da ya fi cancantuwa cikin haƙinsu rafa a sauti bi zikiri a daga murya ma tawafi kula aswati da in za a yi kuma kar wannan yana nasa wannan yana nasa a a haɗa baki bi sautin wahidin bi ɗariƙatin wahidatin a hanya guda ɗaya sun maƙala radiyallahu ta'ala anu sai shehu ya sake cewa ƙala badun wasu ce misal zakir wahidi misalin mai ambaton Allah shi kadai wahidi makadaci wahadahu shi kadai wa zikirin jama'ati da zikirin jama'a kal mu'azzanul wahidi wal mu'azzanaini kaman mai kiran sallah na daya da masu kiran sallah daban-daban jama'a fa kama na sautul mu'azzani kaman muryar mai kiran sallah jama'atan jama'a da yawa ya kadawul jurmul hawaii ai za ka ga an tsalle ya keta jurm na hawa iska aksarun ma ya kadawu sautin musamman ya fi yawa in baka ji na wancan ba za ka ji na wannan kaga wannan yana gaba da wani kenan ko ko da kuwa ala ne ya kadahu sautan zai yanke shi a sauti mu'azzanin wahidin ya fi tafiyan mai kiran sallah shi kadai. Kazalika haka nan zikirar jama'ati alal kalbi zikirin jama'a a cikin zuciya aksar tasiran ya fi kowane tasiri. Washe duk watan kaga wannan na zikirin jama'a da mutane ai yanzu duk da zuwa yi zikiri kowa ya yi zikiri yana la ilaha illallah ai bacci zai bacci zai amma a ɗaga murya ai kaga yi ƙazula wasnan mai baccin ma baccin zai tafi to jama'a kaga bambancin shi yasa a hadisin hawilil fatawi ya ce hadisin bayyana zikiri na ji hadisi na bayyana zikiri ya kai talatin da bakwai bayyana zikiri ya kai hadisi kusan talatin da bakwai eh. to wa shaddu kotan fi rafa hijab kuma yana saurin ɗauke hijabi eh. eh. anal kalbi gabarin zuciya min zikiri wahidin wahadahu da mai zikiri ɗaya shi kadai yanda zai wato mai zikiri da ƙarfi da mai zikiri a hankali mai zikiri da ƙarfi yanda yake yanki daji wannan sai ya ta ƙwanƙwasa tukuna kafin ƙofar ta bude zikiri daban kayan aikin zikirin daban zikiri daban kayan aikin zikirin daban shi kuma kowanne akwai yadda yake keta hijabi da bambanci da ɗan uwansa ba iri ɗaya ba ne ba aikin iri ɗaya ba ne kuma dukkansu zikiri saboda faskuru ala allahi ai an amahu ne min abawabi zikiri ne daban-daban ne kaga afdalu zikiri la ilaha illallah kaga can kuma yana cewa man qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar kaga ya shiga ko la ilaha illallah wanda ya koma subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillah ya ce to zikiri ne wanda yake da wani irin tasiri yana ya ce yana tsallake hijabai au ma me yake cewa tamla ni au tamlau ma baina sama'i wal ardi a wani ruwayan yana cewa wannan zikirin la yadurru la yadurru la yadurru na bi aihin nabadat in ka ga dama ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka ga dama ka ce la ilaha illallah in ka ga dama ka ce alhamdulillah in ka ga dama ka ce subhanallah in ka ga dama kuma ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar yace la yadurraka bi ayyihin nabadat ko ta ko ina ka fara to kaga in ka ga dama ai kaga Allahu yana ciki ne la ilaha illallah yana ciki subhanallah yana ciki walhamdulillah yana ciki ga ga sunan azkarai mutanawi'an mutanawi'atun kowanne akwai ba akwai akwai abubuwan da suke alkhas bil khasini eh kaman fadan la ilaha illallah wanda in an ce am amu ya yi daidai amma akwai la ilaha illallah la ilaha illallah wanda sai na rasulullah sallallahu alaihi ya hori sai na aliyu na bi talibin ya aliyu qul la ilaha illallah kaga jarawiyun ne yace la ilaha illallah yace ƙoƙon la ilaha illallah to wannan faɗin la ilaha illallah na biyun ya fi na farko ya ce la ilaha illallah kaga shi ma jarauyi ne ya ce ƙoƙon la ilaha illallah kaga a lokacin la ilaha illallah farko zai zo a mahallin islam la ilaha illallah na biyu zai zo a muhallin imani la ilaha illallah na ukun da manzo Allah ya sa shi zai zo a maqamul ihsani amma ga shi magana da ne amma kaga kaman cewa ya rasulullahi ausini sai ce la ta gaba la ta gaba karka yi fushi sai sake tambayar manzo Allah sai ce la ta gabab to tambayoyin da yake yi la ta gabab ya mai ya tsaya ma'ana karka yi fushi gaya maka haka yake nufi ko kuma a karka yi fushi shine wasiya mutamili ne dole zai dauki abubuwa ne eh la ta gabab karka yi fushi ya sake tambayansa ya ce karka yi fushi ya sake ya ce karka yi fushi faradda da miraran faƙala lata gabab to lata gabab din sai zai baka ka gane ashe kalman ɗaya ce amma kuma maratibin ba ɗaya ba ne haka in ka ɗauke shi a haka zai ba da ma'ana ka gane a hakan Allah ce mai kyau. Wa'idan ya hasilu li kulli wahidin kowane ana samu sawaba nafsahu ladan kansa wa sawaba sima a zikiri min gairi gaskiya idan na ce la ilaha illallah sai na sai la ilaha illallah a boye ai kaga da bambanci shi yasa wani lokaci na yi magana akan wai mutum an fi son ya yi tasbihi da yatsunsa saboda shi ne sunan manzala san ci kai ai daga ji ka san wanda ake maganan balidi ne to idan kuma na yi tasbihin da carbi sai aka ce carbi bai yi kyau ba kenan sai ai gara ka yi tasbihi da yatsanka saboda shi zai maka shaida a lahira sai na ce to in ka ƙara rike carbin ka sake cewa subhanallahi walhamdulillah shaidan ya zamo biyu da biyu da ɗaya wane ne haka abun yake in kuma mutum ya ce a ba haka ba me yasa wani ya ɗauki dutse ya ce fashad la ilaha illallah kai shaida dutsen da ya faɗi la'ilayen ya yi aiki gaba ɗaya guda bakwai ne dutsunan dutsunan kuma kowane guda ɗaya ya toshe ƙofar jahannama ba wata ƙofa da ta in an zo aikinsa bai kai aikin ba za a shiga da shi sai ga ai ya ce la'ilaha illallah ya ce la'ilaha illallah da ya faɗa la'ilaha illallah ne ya shiru dutsen zai mar wancan aikin saboda haka wo shahidun ala qaulihi irin wayannan dole da ma'arifa mutum yake gane wani abu idan mutum ya tsaya a yadda yake tunanin shine kokolin karatu to ai ya zalunci kansa ya zalama nafsahu Allah ya kiyaye washabba Allah ta'ala alqulubul qasiyati bil hijarati yace to ubangiji ma ya kwatanta zukata ƙasiye ya kwatanta su busassun zuciya ya kwatanta su da kaman dutse fi ƙaule ta'ala sun maƙasar ƙulubukum zukatan ku ya bushe min ba da zalika bayan ga abin da aka yi muku fahiyya kalin hijaratu sun zama kalin hijarati kaman dutsuna au ashaddu kasawacin ko ma sun fi haka kasawa bushewa au a shadda ƙasautan fahimkalin hijarati au a shadda ƙasautan dutsuna Allah ya siffanta zuciya da tauri kamar dutse saboda haka malaman sufaye suna cewa da me ake fasa dutse ne ya ka ce da ƙarfe kuma dukan hankali a duka da ƙarfi shi ke lausasa dutse saboda haka kiran Allah da ƙarfi shi ke fasa zuciya kiran Allah da ƙarfi shi ke fasa zuciya wannan kuma baya baya hana irba'u ala anfusikum innakum la tad'una al-asamma wala al-ghaib ina mata da una samiyan basira baya baya ba, ba wannan yake kawarwa ba ai irba'u aka ce ba imna'u ba ko la tarfa'u ko ihfizu min jahri bil qawli ba haka aka ce ba irba'u ku tausasa wajen fasa dutse in kana yi da ƙarfi za a iya cewa ka yi hankali ka yi hankali aikin ba ƙarawo ne na ganin an maka shi ne mana irba'u ala an fusikum inna kulla ta da'una al'asamma wala laga'ibi ina ma ta da'una sami'an basira Allah sauyi wal hijaratu dutse la tankasiru illa bi kwatin ba mata karamin duka ta fashe ko illa bi quwwatin faka zalika qasawatul qalbi haka nan bushewan zuciya la tazulu ba ta gushewa illa bi zikril qawi sai ka yi mata zikiri da ƙarfi eh sai ka mata zikiri da ƙarfi wahiya shahiyatu simai ka gani wajen jin daɗi na soyetarwa wajen ji wa minhu yani wa min anwa'il adabi yana daga cikin nau'i na ladabi allati tajtama'u lil muttasifu biha wanda take haduwa ga wanda lil muttasifi biha ga wanda yayi wa abin adalci shine hisalul hairi wato hisalul hairi wato ɗabi'una alhairi shine alfiraru min asarari shine mutum ya guje min asarari fi zikiri wajen ɓoyewa wajen zikiri dole bayyana shi yana da amfaninsa fi da ɓoye a can dai kaga hukunci biyu ne mazalaye sai na babakar ya kawo ƙara amma shi aka ga shi aka ce ya daga ya dago sama ba ya yi ƙasa ba ba ce umar kuma ƙala ba an bar umar a kujerarsa kaga isa ba kenan ya yi daidai amma bai kai wannan ba Allah ce muke wafi sharhi kashful qina a cikin sharhin da yayi kashful qina wa zalika li anna dhikra domin ambatan Allah ma israrin tare da oyewa la yu'athiru fi qalbi saliki baya baya yin tasiri cikin zuciya wanda ya fara tafiya wala yurqihi ba zai hauhawa da shi ba ka zikirin jihari kamar yadda mai bayyana zikiri yake mai bayyana zikiri da wanda baya bayyanawa in yana la ilaha illallah to mai bayyanawa ya fi cafka ya fi tafiya ko da wancan yana tafiya to zai yana bin sa ne amma wanda yake jaɗin ai haka ne ai haka ne ثم قال يجي ومن كلام بعضهم yana daga cikin zancen shashin su idza zakara al-murid rabbahu idan muridi ya ambaci ubangijinsa bi shiddatin wa azamin da tsanani da himma ma al-jahri kuma a bayyane uyat lahu maqamatu dariqi li sur'atin min ghairi ba'in za nan nade masa sura na tafiyansa cikin hadaran Ubangiji babu jinkiri. Kaga, zakiru mai bayyanawa ya, ya fi wanda baya bayyanawa gudu kenan. Ko? Faruba ma zai yi kada fi satin, awa ɗaya zai yanke tafiya ma la ya kadawo gairu fi shuhuri wanda wanda baya zikiri da ƙarfi sai yayi wata ko watanni shi a awa da zai yanke wa aksar da fiye da haka lakin sai dai yan bagi an yi kun jihara birrifi ya kamata amma jarin bayyanawan ya zo maushi ma birrifi da tausasawa fa innahu domin lamarin iza kana bi gairi rifqin in ba tausasawa rubbama ya tarabba fa ya ta'addala jaru bil kulliyati zai yi a jashi wajen tarbiyyarsa ya bata saboda bayyanawan yayi yawa da ya fi ƙarfin abin da ake nufi sai dawa baya an gane waftagi bai na zalika dai sabila shi ne ma'anan saboda haka a sa ka shamalayin huza zariya binu sa'adi yana ɗaki kafin cikin gidansa in ya fito daga makaranta ga zauren karatunsa to ga ɗakin by the right ta nan kamar shan koɗi ne a l- ni lokacin da na sani don ya shiga ɗakin in ya dinga zikirar farda yake Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah a- da yawa ya sha suma ya dawo amma an ka zo za ka wuce sai an wuce wannan ɗakin tukuna a shiga cikin gidansa amma ban san yanayin sufan gidan ba a yanzu amma haka to shomalan showa a ciku sanka wata rana alhaji inuwa ali almajirin shomalin yahuza zare ne to sai shomalin yahuza ya aike su wajen shewa a ciku a kano da suka je sai suka gabatar da kansu wajen shehu a teku sai ce bai san su ba a lokacin ya ce su suka fara zuwa suka kai suka je wajensa sai ya ce masu ajibu daga zare kuke sai a yi daga zare suke Ya ce wannan ɗansa ne wannan kuma almajirinsa ne inuwa da ya ce dai shi a cikin ta- tare aka tura su don shi an ba wa inuwa dai an ba shi an ba wa shehu malam yahuza shi tun yana yaro ne tun yana yaro ne mahaifinsa ya ba shi shi eh ai a gurin sai karatun komai har ma ya riga shehu malam yahuza tarbiya na tsarikan tijaniya yi ya ce ya ce ka ji mazaje ya ce tun kafin bayyanan shehu ibrahim shehu malam yahuza zaria yana ganin manzo Allah ya ce a bakin a bakinsa a bakin shehu malam atiku shehu malam atiku yake gaya musu tun kafin shehu malam shehu ibrahim ya bayyana shi yana ganin saboda ga irin aikin irin zikiran da yake tafiya da shi. Eh, To haka mazajen suke. Eh, Wasu aikinsu yana nan a bayyane, wasu kuma amma shi zikirinsu kenan. Zikirinsu kenan. Kasan kuma ana iya ganewa, ana iya gane kowane irin abu. Yanzu misali, mala adamarsa wanda ya suke da shekaru irinmu ai sun san kaga shi baya hawa mota sai dai inda bar gari ne amma ko ina ne da kama yake tafiya amma duk inda yake tafiya karatun alkurani yake duk inda zai tafi da ka ga irin tafiyansa iri ɗaya da na mala mala abdullahi kwatano zai naɗe hannun haka za ka gan shi gefen hanya yake tafiya mala da marsa duk inda zai tafi yana tafiya ne yana karatun alkurani shi ba bin ga da irinsa wannan akwai irinsu da yawa a cikin bayan Allah da yawa wanda ba, ba hira ne damuwansu ba ba duniya ce a gabansu ba allan dai allan dai shi ne saboda haka idan mutum ya kyautata ya san abin da ake nufi zai iya gane abubuwa da yawa wanda allah ya yi a cikin al'umma kowa kuma da irin yadda allah ya karfafe shi allah ya ba mu albarkacinsu Ƙultu, sai malami ya ce, wa min huna daga nan yazharu li kulli muwaffaqin zai ya bayyana ga duk wanda yake mai dacewa sa'idin mai arziki ba'du asrari qawli sallallahu alaihi wasallam zai gane babin wasu sirori na maganar manzala ne a sahabi ga sahabansa ridwanullahi alaihim ajma'in wayannan guda biyu din ai mizani ne hina kanu yajharuna bi zikri jaharan shadidan yuwaddi ila hadha da'il ubal ashe bayyana zikiri da ƙarfi bayyana zikiri a bayyane da tsanani da ƙarfi yana yana warkar da cuta ne yana warkar da da'ul ubal wato cuta mai wuyan waraka cuta mai allazi yabdilu bi hudusi juhdahum bil kulliyati wanda kuma wannan zikirin in kai shi shadidan jaharan shadidan yuwadi ila hadha da'ul ubal wato cuta mai wuyan waraka Balazi ya tsilu kuma yana ɓatarwa bi hudusi juhudihim in aka tsallaka aka wuce nan gurin kuma zai ɓata ainihin abin da ake nufi wato falzamul wasta falzamul wasta wasɗan kuma ba kai ne da ka sani ba malamin izala a malaman ɗariƙa su ne za su iya ganewa domin su ne masu irin aikin. Su ne dautatin, ba kai za ka yi hukunci ba, sai ka bar in su suka ga mutum a kujeran da yake irin wannan za su iya ganewa wannan ya yi ƙasa. Amma kai da yake ba harkanka ba ne, ba yadda za ka yi ka cuso kai. ka ce za ka yanke hukunci har ƙur'ani ne ka san ƙur'ani ne amma kai ba ba a ofis ɗin aka saka aikin ba ba ma'aikacin gurin ba ne wannan shine manzala ke cewa irfa'u ala anfusikum fa innakum la tad'una la samma wala al-ga'iba irfa'u ala anfusikum ku tausasa wa kawunanku innakum la tadawuna al-asamma ba ku kiran wanda baya ji shine kurma kenan wala ga'iban kuma ba a ce ba wai kuna kiran wanda baya tare da ku bane innama tadawuna samiyan basiran yana jin ku yana ganin ku walam yanahahum sallallahu alaihi wasallam anil jahri manzo Allah bai hana su bayyana zikiri ba wala an zikirin bai hana su kuma gabarin bai hana su zikirin ba bai hana su bayyanawa da ƙarfi ba bai hana su kuma yin zikirin ba walau na hawahum anil jahari da ubangiji ya hana su ya ce kar su bayyana laƙala da zai ce ifa zu aswatakum ifa zu aswatakum ku kame daga muryanku wa sarru zikirakum ku ɓoye zikirinku wala ta jaharu bihi kar ku bayyana shi Allah ba haka ya ce ba walau na an zikirin da Allah ya hana su zikirin kuma laƙala da sai Allah ce uskutu ku yi shiru walakin sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ya umarci mazala raddahum ila rafkin ku yi a hankali, ma'ana ku sassauta wa kanku. Ala anfusin biljari alazi la yalhaqahum ma'ahum dararun wanda ba za ku cutu ba wajen yanku. Ya ta'azzuna bihi wanda za ku cutu da shi. Lanahu sallallahu alaihi wasallama domin shi manzala sayyidul addibai shine shugaban doktocin duniya da lahira wa kalulu kala'i shine mai hankalin masu hankali wa rahamu bi ummatihi min al'aba'i wal ummahati ya fi tausayi uwa da ɗanta ya fi tausayin ya fi tausayin yadda uwa take jin tausayin ɗanta ya fi ya fi tausayin ɗan ko ‘yar hawa tara a kan na uwa, wal ummahatu wal aba'u kama wasafo maula kama yadda Ubangiji ya siffata shi bi ƙaunihi ta'ala wanda ya ce, laƙar kana lakum rasulun, laƙar ja'akum rasulun, ja'akum rasulun, manzona ya zo muku min anfusikum min anfusikum daga daga cikinku azizun alaihi abin da ya fi buwayuwa a gare shi ma'anintum harisun alaikum mai jin tausayi ne a gare ku harisun mai kwaɗayin alhairi ne a gare ku bilmuminina ga muminai ra'ufun rahimun mai tausasawa ne mai jin ƙai sai Allah ya masa kini da siffan sunan shi. Allah ra'ufu, manzala ra'ufu. Allah rahimu, manzala rahimu. Sai duk sunayen sai aka bar wa manzan Allah ya zamo na'idi shi ne fa'idi a gurin. Wahaza asirul azim wannan sirri mai girma min jumlatil asrari hazal hadisi yana daga cikin jumlan sirrorin wannan hadisin la ma ya ƙulu ba'du dalabatil jahala ba abinda malamai wanda ɗalibai jahilai suke fasarantawa a mahangansu wanda suke ganin shi kamar shine fitila ba almudda'una wanda suke da'awan ilimi kuma ba su san ilimin ba annahu balagu martabatul uswa min ilimi suna cewa su su saka kai martaba na kai karshe wanda ba su ne suka yi hukunci ba abun bai yiwu ba shi yasa izala suka yi ta jefa mutane a wuta duk abin da ka yi kawai sai je ba kafara ta kafarci kafara kawai in dai ba fahimtansu ba to shikenan kai kafiri ne to wannan wannan ba ƙaramin illa ba ne da bala'i da musifa wanda ya faru ya faɗo wa al'umma annabi muhammadu ma annahum ma balagu martabat ta'limi ba su wuce ma kujeran ɗalibai ba amma sai suka tafi a martaban su ne masana amma martaban su bai wuce na ɗalibai ba sai suka ce a su ne kawai gayatul kusurwa in ne ba wajen suka zo ba to kai dan wuta ne shikenan an yanke an ƙare mushriki dan wuta dan bidiya wannan tsoron wannan kalmomin ya sa mutane suka yi ta shiga izala saboda karka zama dan midiya karka zama mushriki karka zama kafiri shine kuma ƙarya ne ba su kai kujeran ba ba su wuce kujeran ɗalibai ba ma kujeran ɗalibai domin in ka auna malaman izala malaman izala malamai a izala in ka auna su a mizanin tafiyansu ba su haifi irinmu ba ba su haifi irinmu ba a ilmance ba su haifa ba sai suka ɗauki malaman duniya suka ce kafirai ne wallahi masallala misali ɗaya duk duniya duniya kaf ɗinta tun bayan manzo wanda suka tafi akan manhaj na sufanci zuwa yau in ce wahabiyanci daula ɗaya kawai ta kafa daula ɗaya ne amma duk duniya in dai musulunci ya shiga sufanci ne suka kai gurin in dai musulunci ya shiga to malaman sufaye su ne suke da hannu a gurin a duniya tun bayan manzan Allah zuwa yau daular da suke magana sun kafa inda shi daular wahabiyanci amma sun samu musulunci sun samu musulunci ne kuma wanda suka zo ka fitar da su suka yi suka fitar da su suka ce su ne wannan shi ne duk duniya babu daula ɗaya wanda ba sufaye ne ko da hannun sufaye ne aka kafa ba wallahi babu shi wallahi to amma da'awansu su ne ma suka musuluntar da duniya shi ne shi yake cewa barkono ne a miya ba shi fi yawan ruwan miyan ba amma ya fitini mutane to haka yake amma iya kuma sun kama wani kujera ne kafirci bidiya mushirki kafirci bidiya mushirki wannan shine da suka rike wannan kujeran to wannan shine yanzu misali a nan dai har yanzu izala ba ta shekara hamsin ba a sunanta na wahabiyanci shine ta dade shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da wani abu ne a sunanta na wahabiyanci domin shautu jani sun yi zamani ɗaya ne dan abdulhayi zamaninsa ɗaya ne shi an haife shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da goma sha ɗaya shautu jani an haife shi dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin ya shekara ɗari shautu jani ya shekara tamanin kaga an hadu shi Usman dan Fodiyo duk lokaci ɗaya ne aka yi su. Dubu ɗaya ɗari ɗaya da sittin don shi Tijjani ya girmi shi Usman dan Fodiyo da shekara goma ko goma sha wani abu. Haka. Duk lokaci ɗaya ne aka yi aka yi su. Ɗan taimiya wanda ya fara burtsewa ya yi abin da zai iya yi hijira ƙarni na bakwai ne shida ne zuwa na bakwai aka yi shi sauran karnukan gabaki daya ba wanda ya ce wanda ya yi tawassuli da manzala ya fita daga musulunci sai shine farkon wanda ya fara faɗan haka a duniyar musulunci shine tawassul da manzala kafirci shine ya fara shi kuma dan abdulwahabu da ya zo sai ya ce shi bai ma aiki ba shi bari shi duk wanda yake jinin annabi ne ma sai ya kokarin kashe shi sai an kai shi lahira wannan kuma akan mulki ne to irin wannan su ma wannan in kuka lura duk wanda ya zo ya zo ne in zai yiwu ya kawo da malamin garin su zama shi ne babban malami saboda mulki shi yasa ba sa bin wani sallah sai dai a bi su shi ne dalili ba sa bin wani sallah sai dai a bi su in dai ka aje simahum ka aje gemu komin jahilcinka an dai ka cika fuska to ana alola sai ce ka wuce ka yi sallah ko da baka san bihin ba ka yi mutsu mutsu da bakinka a ƙari a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ba zai iya bambanci kabli da badi ba wannan abubuwan da ke faruwa kenan kuma har yanzu a hakan suka tafi su ne malama to kaga ai ba su wuce kujeran ɗalibta ba amma suka ce su ne malamai Allah kiyaye Allah kiyaye na'am ma balagu martabat ta'limi min sigarir ulama ƙananan malamai ba su kai ba wala ma ya kulu babu hasadata ko kuma wanda abinda masu hasada suke fada almuradatul fiskatul fajara wanda suke nufi da kalma na faskanci da fajirci allazina yahmiluna kalama rasulullah wanda suke daukan maganar manzala ala gairi mahallihi wanda za su ce sun faɗi abinda suka ga dama akan magana akan manzala eh ala gairi mahallihi wai fassurunahu bi ara'il mudilla su fasaranta shi da ra'ayi kaga misali waje da kabalan fada da yawa a cikin alkurani wahabiyawa sun dauki wannan annabi muhammadu musulunta yi wallahi tallahi a nan garin ma an samu haka an samu a nan garin akwai wanda ya yi mummunan irin wannan kalman sharif musa ya tashi rungume shi ya ce zai kashe shi na jin kwana arba'in ya mutu a babban masallaci wannan hall din aka yi kuma muna cikin masallacin ce ai ai manzo Allah ma musulunci shi ma karɓar musulunci a ba ai dattijon nan da ya akwai ɗaya kuma wanda malam fannani shi kuma ya ce zai yanka shi wanda ke salawa ba malam fannami na a a babban masallaci ke karatu shi ma yake sallah suna nan su ne a sahun farko da su da su a malam ba ba ba a zamanin liman hamajan ne eh hamajan ne eh a abubuwan duk an yi irin wannan kowa sai da ya wulki aka gano shi eh da an yi haka a cikin garin Allah ke yi na'uz billahi min alhasadi muna neman tsari wajen Allah daga hasada wa min kullu ma yuwaddi ila salabi wa tarabi da duk abin da ya ja mu a cire mana rigan imani a kore mu Allah ya hana mu Allah ke yi ثم قال في كشف الجناء وصل جلال السيوطي أن تنبي إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى أما أعتاده الصوفية من أكد الخلق الذكري wato abinda sufaye suke yi na zama wajen zikiri wal jahar fil masajidi da zama a cikin masallaci a zikiri wa rafa sauti bi talili da daga murya hal zalika makaruhun amla an tambaye shi makaruhi ne ko kuma fajaba sai amsa biyanu la karatu fi shay min zalika babu wani karanci wa qad waradat al ahadith hadisai sun zo taktabi istihbab al jahri bi dhikri wanda ta yi hukunci akan bayyana son a bayyana zikiri wal ahadis akwai hadisai wanda suka zo taktabi istibabul israr bi zikiri yadda za a yi an so a ɓoye zikiri shi kuma duk ya zo wal jam'u bainahuma ko a bayyana ko a ɓoye anna zalika yahtalibu bi ikhtilaf al akhawali yana sabawa ne da sabawan halin mai aikin wal ashazi da irin mutumin irin mutumin yanzu misali ni zikiri a wajena a haka ni ba zan iya yi a bayyane kamar yadda in zan yi yadda wasu za su yi wanda suke ji da ƙarfinsu da abubuwa ai mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba sama a kusa da wancan tsohon alƙalin a yara na ka zo ka da ku ne ya zuwa haka a shahas yanzu zikiri da yawa za ka ga in zan yi to dole ba na iya daga murya amma samari fa su haka ne ai kaga su suna daga murya shi yasa mun kace akwai kuma dattijo ne amma kuma shi zai iya daga murya akwai haka akwai kuma wanda ba zai iya ba kamar ni din a yanzu amma a da na yi na daga murya amma yanzu ba zan iya daga muryan kamar yadda kowa yake yi ba ne to eh haka ne ba to haka ne to ga misdaq magana ko daga waje zo da yake ba alƙali bane sai alƙalancin Allah ya saka haka abubuwan suke ko mutum ya faɗa ko kare faɗa sai Allah ya yi maganan kuma ya fito ta wani guri yawa kala ya ce shi suyudi ba da an aurada ma aurada min al-ahadith dati ya kawo abubuwan da ya kawo don na gaya muku a cikin littafin sahawil fatawi na ganin hadisan jaharu da zikir ya kawo kusan 37 talatin da bakwai jahar bi zikiri iza ta'ammalta ma auren nahu idan ka lura da abin da muka yi magana da shi min al'ahadisi na daga hadisai arabta to za ka sani min majamu'iha taranta annahu la karahata albatta babu karhanci fil jahari bi zikiri bayyana zikiri babu karhanci wa amma ma'aradatuhu bil hadisi ka yi masa ma'arada da wani hadisin hairu zikiri alhafi ka ce matificin zikiri ɓoyayye ko wanda ake ɓoyewa irin wannan fahuwa nazirul ma'aradatul hadisul jihar bil ƙurani ai yana daidai da a hadisin da kishiya ne na hadisin bayyanawa da ƙurani bi hadisin saboda hadisin almusirru bil qur'ani kalmasiri bis sadaqati wanda ya boye karatun alqur'ani kama wanda ya boye yin sadaka ne wa qad jama'a an-nawawi bainahuma imam an-nawawi shi kuma ya hada tsakanin su bi anna al-ikhfa boye afdalu shefi haisu hazafa liriyai saboda shi kuma yana maganan kawar da riya auta azabi musalluna ko kuma wajen cutar da masu sallah auniyamun ko masu bacci waljaru ya sake cewa shi kuma bayyana zikirin abdalu ya fi figar zalika a wani wannan gurin li'annan la'amala fiha fihi aksar domin aiki a nan gurin shi ya fi cancantuwa. Wala anna fa'idatu fa'idarsa ta ta'adda ila sami'ina in dai mutane na bacci ko lokacin hutunsu ne to rashin bayyanawa ya fi wannan shi yana gudana ne a jikin mutane gwargwadon lokaci ba kowane lokaci ba amma in lokacin ka ne wanda ka bayyana zikirinka ka sha shagalinka ba komai ba komai kuma ya fi saurin gudu kaman eh, walƙiya wajen keta hazo eh duk sai sake kawowa ya ce wayu kalbul ƙari shi zuciyar mai karatu yana faɗakar da shi waye jama'u hammuhu ila hudurin yana cire dukkan himmansa zuwa ga huduri waye sarifu sam'ahu ilayi ya mayar da jinsa kana karatun alƙur'anin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين jinka yana ƙara taimakonka wajen gudu da yin abin kana jin daɗin yadda kake inda za ka yi hankali ba za ka yi a ba ko zikiri ko karatu eh duk wannan ya ya kai su ya ya bude su ya nuna musu ga yadda suke wai daridun nauma kuma kara ka, zikiri da ƙarfi yana kore bacci wai zurfi nishadi kuma yana ƙara nishadi in kana yi ya, ya zan akwai zikirin da ko ko ko ko kai hasirin za sadani in ka ji sai ka san ya yi daɗi ko shugaban izala ne sai ka san ya yi daɗi sai dai ka ƙiya ba ba ka so kar a gane amma sai ka ji don za ka ji yana kwantar da zuciya to amma ɗan izala cikakke wanda yake neman kuɗi da aikinsa shi in ya ji ransa ɓaci yake a duk lokacin da ya ji eh ransa ɓaci yake don dole babu har yanzu misali kamar maulidi nan ne ba ka gani yadda ya ƙara haukata da dr jaki ba ka gani duk wanda yake abin nan amma abin mamaki kanin mutuminka na zaria ya rasu alƙali na zaria ai kanin mutumin ka ne nan layin ku gidanku dan bangan siyasa ya rasulullahi gidan gobe nan tashi abu zarri ka san uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da shi yadda na ji yadda yake magana akan manzala na ce kai izala ta masa shigan sauri ne ya kalle ta kaman abun kaiwa ne
lokacin da ya rasu shi ta goma ya ba da wasu ya tuwa sani a ya ce mata a huta an huta yanzu kaga yanzu a kan maganan iyaye manzala kaga tun da ya zari da har yanzu ban sake jin ya yi magana ya kafurtar da yadda riga yanzu na ji ma yana kafa dalili da ishiriniya na ce ta an dawo a kan manzala a cikin wannan watan kuma to ai Allah yake nufi Allah yake nufi ai wani lokacin ka san in ai tura mar jama'a aka yi akan ya sauka akan wancan yace ya sauka ne akan cewa yayi kuskuren batanci amma bai sauka kan iyayen manzala in wuta bane ka san wannan wannan cewa ai ya sha zagi a wajen dauta jaki ai ba kai a kan eh kwarai idi ba a iyaye manzala yin wuta ba ne to su kuma shi ne kuma sunna a wajensu shi ne sunna a wajensu in baka yadda iyayen manzo Allah yan wuta bane to kai baka cika dan izala ba eh bawabi da sama da sani ya haya shi ma bai da ba da bai da ba amma daga baya ai amar amar amar karatu da manyan baki wajen karban kuɗi abin da yake faruwa kenan amma da wallahi bai da ba ai ya taba yin rajji wa jalu amma sai ga daga baya da aka yi marar togaciya kudin ba zai zo ba sai canza magana duk daga nan da aka san yan kasuwa ne eh duk yan kasuwa ne Allah ya kiyaye Allah karkasa mu sai da imani mu saboda duniyar mu Allah ya kiyaye wa qala ba'dhum yustahabul jahru bi ba'd al-qur'ani an so a bayyana karatun alqur'ani wal israru bi ba'dihi a bayyana wani lokaci wani lokaci a boye kaga bi qadar al ashahash bi qadar al hawali bi qadar al ashahash bi qadar al hawali haka abun yake tafiya la'an al musirra qad yamilu domin mai boyewa yana karkata faya annisu bil jahari yana samun natsuwa da bayyanawa wal jaharu qad yakunu shi kuma kadi ya kuna killu yana wahala fayastarihu sai ya a hankali bil israri kala wa kadhalika taqulu fi zakiri saboda haka ake faɗa cikin azzakir azzakiru ala hadha at-tafsil akwai bambanci wa bi yasil jam'u bayna al-ahadisi daga nan ne aka samu jam'i da farki kala yace fa in qulta in ka ce ƙarƙalar ta'ala wazkur rabbaka fi nafsika tadaru an wahifatan wa dunal jari min alqawli bil guduwi wal asali yace in ka faɗi haka wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika daga kai sai kai tadaru an wahifatan da tadaru'i da tsoro wa dunal jari min alqawli da koma baya na bayyanawa min alƙawli bil gudu wala asali safiya da yammaci wala takun min al-gafilina sai kuma Allah ce ud'u rabbukum tadarruan wa hifatan ka roki ubangijinka tadarruan kaga wa hifatan da tsoro wa innahu la yuhibbul mutadina ba su mai tsallake wa kad fassara al-itida'u bil jahri itida'un da ake magana jahru biddu'i bayyanawa da addu'a fal jawab amsa fil ayatul ula min salasati awjahin ayan farko yana da fuskoki guda uku ahaduha ma zakaru salatu sufiya abinda su malaman suwaye suka ce an al'amra shi lamarin fi ayatul khas wannan ayan khasun ya keɓanta ne bin nabi sallallahu alaihi wasallama da manzala alkamilul mukammali shine kamilul mukammali manzan Allah kenan wa ma gairu waninsa mimma huwa mahallul wasawisi shi duk wanda yake wanin annai Muhammadu to shaidan zai iya taba shi mahallul wasawisi wal hawadir radi'ati hatsarinsa rududdugagge ne ba murun biljari shi kuma ya bayyana ya fi ya boye lanau ashadu tasirin fi dafiya domin ya fi tasiri cikin dafa'insa ai mun karanta baya ko manzala ai malamai sun ce zuciya tana da gida biyu ne a cikinta wannan ruwa zai tsare su a bar su gudanar tari gida in kuma za su sha wuya to لأنه أشد تأثيرا في دفئها eh amma an sun ga za su sha wala zuciya gida biyu ne akwai zi- zikirullahi akwai kuma gidan shaidan duk zuciya yana da ɗaki ɗaki biyu duk zuciya ɗakinsa guda biyu ne zikirullahi akwai kuma wasawisu na shaidan to idan zikirin in kana yin zikirin to shaidan bayi da tasiri a kanka wajen wasuwasi idan kuma ba ka yin zikirin to shaidan ne zai mai ya haɗe shine zai taɓa zuciyanka ya dinga baka wasuwasi shine inna shaidana ya dakulu fi inin adama majar dami wannan sufaye sun sun faɗe shi a dukan ƙa'ida والجواب في آية الثاني نبي من وجهين أحدهما أن الراجع راجي في تفسير الاعتداء أن يجاوز المأمور به كتسلك أبن دعك هوريك دشي ويحتري الدعوة كتلقلو دعوة لا أصل لها وان دباش دعسلي في الشرع تكن شريعة الثاني نبي في تقدير التسليمي cikin ƙaddarawanta a taslimu miƙa wuya fa'ayatun aya fi du'ai cikin addu'a lafi zikiri ba cikin zikirin ba wa du'a'u du'ai bi hususihi al'afdalu addu'a ke bantansa al'afdal fi al'israru ina addu'a ne ka yi shi a boye ya fi lanahu a ƙarabu ilal ijaba ya fi kusanci da karban saurin karbuwa in ba in zikiri daban yin addu'anka daban shi kuma ya fi asarau ijabatan Rumin samma daga nan ne istifal israr aka so yin israri bil isti'azati da karanta a'udhu billahi fi salati a sallah ittifaqan kaga ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ai ba cika fadan sa lokacin da za yi sallah ba ba cika ba a fada yawancin riwaya ma zaka ga a malikanci ma ba a cewa bismillahir rahmanir rahim ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba ba a fadansa a bayyane a ɓoye ake fada saboda yawancin riwayoyin na manzala a ɓoye ne amma akwai wanda suke bayyana shine bismillahir rahmanir rahim amma babu ta'awizi e babu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah amma zaka je malaman fiqhun malikanci yawanci alhamdulillahi rabbil alamin da shi ake farawa ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amma kaga a shafi'anci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ne eh haka ne shi bismillah ma aya ɗaya ce daga cikin fatiha in ba in baka ji ta an faɗe ta a fili ba to ka ka sirranta to in kuma a malikanci in min a shafi'anci ka ki faɗan bismillahir rahmanir ka bar aya ɗaya in ka faɗi ta ɓoye to akwai sujudi da zai da da da tunkari ka haka abubuwan yake to kaga mu kuwa muna cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ko muna cikin malikanci amma mun tafi akan akan wasu dalilai gwargwado yadda mutum ya, ya fahimci abubuwansa ba kuma duk wanda ka ga zai kai dai illanka ya zamo baka musu ladabi baka san abin da ake nufi da su to za ka shiga damuwa Allah ya kiyaye wa min kalam sayyidi alil khawas yanbaghi ya kamata lil muridi ga muridi an yazkura an yazkura yayi zikiri bi quwwati tamati da ƙarfi cikakke ma aljari kuma ya bayyana fa innahu ashaddu tasiran ya fi tasiri fi jam'i shattata qalbi wajen ta zuciyar mutum wayan bagilahu ya kamata aidan an yuskara ma aljama'ati yayi zikiri tare da jama'a fa inna zikrul jama'ati domin yin zikiri tare da jama'a aksaru tasiran shine dalilin da'ira ana zikirin ya fi tasiri kwarai fi rafa'il hijabi a ɗauke ma hijabi ka ga abu da wuri likaunin haƙa subhanahu wata'ala shabbana qulubi la hijarati saboda ubangiji ya kamanta zuciya da dutse wa ma'lumun abu ne sananne annal hajara shi dutse layan kasiru ba a iya fasa shi illa bi kuwatin sai da ƙarfi ko illa bi quwwatin sai da ƙarfin jama'a faka zalika qasawatul qulubi haka bushewan zuciya la tazulu ba ta gushewa illa bi zikril jama'ati sai da zikiri na jam'i mutami ina ana hade ala qalbin wahidin amma a dinga yi da zuciya daya li'anna quwwatul jama'a domin haduwa jam'i ashaddu min quwwati shahsi ya fi ƙarfin mutum ɗaya shi kaɗai yadda za a haɗu a fasa dutse ya fi kai kaɗai ka fasa dutsen. wa ma min sawabi ta wajen lada falikulli sawabu nafsahu kowanne yana da ladan kansa wasu sawabu sima'i raf'ati da kuma ladan ɗaga muryan wani ya ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai wannan a fili ne yanzu misali duk masallaci ni a guri na duk masallacin da ake zikiri ko ake wazifa ba a sa lasifika mutanen angon duk gabaki da a cikin bacci suke amma lasifikan nan yuqizul wasnan yana tada masu bacci wani jin wannan zikirin shine yana wani gurin yana la ilaha illallah ko bai zo ba sai ka tunatar da shi Allah to kaga ashe aiki ya karu aikin kuma ladan fa naka ne ladan naka ne to ya da ka takaita ai gara ka buɗa Allah ya taimake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق الله والهادي إلى صراطك وعلى آله حق قدر مقدار العزيز صلاة تبتولنا يا بابور الدعوة الشرع إنجلاجنا وتكون بأب أنت مولانا فنا ونمن السوء لا ولا ولا الحمد لله فاتح أولو كسان ينا ذاك يدين بسم الله